الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاتر وطن ربيع الثاني shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 19 ga watan biyu shekara ta 2014 a lissafin Turawa za mu ɗora kai inda muka tsaya a cikin darasin wannan littafin albarka na bulugul maram na hafiz ibn hajar askalani yau za mu tashi a babu saumi tatawwa saumu tatawwa wa ma nuhiya an saumihi babin da ke magana akan azumi na tadawwi azumi na me tadawwi da kuma abin da aka hana na yin azumin عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة أن تنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم دنغني ده hukuncin azumin ranar Arafa ranar Arafa azumin ta yana daga cikin azumin da ba na dole ba azumi ne na tatawwa na nafila kamar yadda Abi Qatadah al-Ansari din ya ruwaito me hukuncin wannan azumi me falala wannan azumin فقال يكفر السنة الماضية والباقية لا دن yin azumin rana arafa an san arafa ko ranar nawa ne ga watan al al al haka ne ba haka bane zulhajj haka ne al muharram ake arafa ko azul hajji kuma na ce haka kace eh haka ne na ce al zan faɗa yasa za ku faɗi a jaraba wani lokaci zulhajji tara ga wata ko malam idan kai azumin rana arfa yana kankare zunubin shekara guda wanda ya wuce zunubin shekarar 2013 walbaqiya da kuma 2014 shekara biyu yake sharewa duk wanda Allah ya masa arziki da yin azumin ranar arfa to shekara biyu a share zunubansa yanzu ya kamata mutum ya zo ya sakaci a ce wannan azumin bai yi shi ba a ce yanzu arfar da ta wuce ba raba kai ba ka tuna wani irin istighfari ne za ka yi a kan kare masu zunubin shekara biyu malam da yawa amma ka yi azumin kurum an yafe ma almadiya wacce ta wuce albaqiya wacce ta zo past an gane ko yawa wadda ta wuce kenan wasu ila an saumi yaumi ashura an dada tambayar manzo Allah dangane da azumin ranar ashura ashura shine ranar goma ga watan al muharram ranar goma ga watan al muharram watan farko kenan na musulunci me falala azumi ranar ashura ashara zul al muharram afwan faƙala yi kafiru sanatar maziya shi kuma wannan yana kankare shekara ɗaya kawai na ashura shekara ɗaya shekarar da ta wuce wasu ila an somi yau milisnain an tambayi manzala mai hukuncin azumin ranar litinin ba suna ne a yi azumin ranar litinin ba kuma ba ana yi ba duk wanda Allah ya hore musu suka samu dama suna azumin ranar litinin wanda Allah yake ce faƙala dalika yawmun wulittu fihi rana ce da aka haife ni a ciki sai ku yi azumi kaga maulidi mai rijista kenan maulidi mai hujja kenan abinda aka ce a yi na maulidin annabi shine a yi azumi duk ranar litinin shikenan duk sati ba ya kawo da kanka ya karshen shekara ka ta tara fararen kujeru kai ta kiɗe kiɗe kai ta waƙe waƙe kai ta karɓan kuɗi sadaka a makota kai ta a'a je kai azumi kawai to kun ga yadda ba ma yi wa kanmu adalci yanzu ka ga hadisi na a gabanka da babban baki da wasali annabi ya ce dalilin yin azumi ranar litinin saboda ranar aka haife shi ba kenan matsayin haihuwarsa ba ake yin wannan azumin to me yasa musulmi ba za su haɗa kansu su ta yin azumi ranar litinin su daina saɓani ba yanzu wani wanda zaka zo yana kafirta mutane in baka maulidi wai ka zama kafiri in baka maulidi ka zama wane ne wallahi za ga baya yin azumin ran litinin din baya yi na zuwa aka yi aka koya yaran islamiyya a ce ku ta azumi duk ran litinin saboda ranar maulidi me maulidi haihuwa to wannan shine abin da ya tabbata shikenan kai aiki da nasi ka huta ka rike son zuciya ka sha wahala wa bu'istu fihi abu na biyu a ranar litinin kuma ranar ce Allah ya turo manzon Allah a matsayin annabi ba an gane ranar Allah ya turo shi ba asabar ya turo shi ba ba litinin ba ba ba lahadi ba ba alhamis ba juma'a ba ran litinin aka turo shi a matsayin mai annabi kaga ran litinin tana da matsayi malam monday kenan yace wa unzila alayya fihi kuma ranar litinin na ita ce ranar da aka fara yi masa wahayi ranar farko da aka yi wa annabi wahayi ran litinin ne falalan ranar litinin daya a ranar aka haifa annabi ko na biyu rana aka haiko shi ko na hudu a ranan ne aka fara yi masa wahayi Allahu akbar hadisin imamu muslim da abu dawud da imamu turmizi da ibn majah da imamu tahawi a sharh ma'ani al-athar da imamu al-bayhaqi da imamu ahmad duk sun rawaito wannan hadisi wal hadithu sahih hadisi ne sahihi la gubara alayhi babu wata ƙura a kansa akwai wata riwaya da ta ce ranar litinin ranar kuma zai mutu ina fata ana fahimta to wannan bata inganta ba yawwa tayyib malamai sun saɓani dangane da kankare zunubin da aka ce azumin nan na rana arafa yana yi an gane ko shin dukkan zunubi yake kankarewa ko ku manya-manya ko ku ƙanana ko ƙanana banda manya ƙanana ne ko su kaɗai ko kuma manya ne su kaɗai ko duka to abinda malamai suka ce duk hadisi da kuka ji an ce ana kankare zunubai ga baki ɗaya to ana nufin ƙananan zunubai ne as-sagha'ir dunal kaba'ir ƙananan zunubai su ne ake yafe su ko baka yi istighfari ba in kai wani aiki amma manya-manyan zunubai kaba'iran zunubai wannan sai na da bukatar sai an yi istighfari kamar shirka kamar ƙarya kamar kafirci kamar tsafi kamar kisan kai su shahadatu zur waɗannan zunubai ne manya-manya wata ibada da za ka yi ba zai sa a kankare su ba sai in ka buɗe baki ka ce ya Allah na tuba na dena haka malamai suka faɗa suka ce duk in ka ji wani nassi an ce an kankare zunubi ga baki ɗaya to ana nufin as-sagha'ir ne dunal kaba'ir yanzu kamar hadisin nan da yazo bukhari sun suka rawaito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da hajji wato yin aikin hajji wal umratu ila al umra wa ramadan ila ramadan as-salawatu al-khams ko malan fa'i hadisan yan islamiya na san ta nan ka haddatu to ba ni ba ni ba ni ba al-jum'atu wal jum'atu ila al-jum'ati ko wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna ijaz idastuni batil kaba'ir daga juma'a malam zuwa wata juma'a daga ramadan zuwa wata ramadan ɗin ko da kuma sallolin nan guda biyar tsakaninsu in dai ka yi waɗannan to suna kankare maka abin da ke tsakaninsu na zunubi duka ana nufin ƙananan zunubi izajtuni batil kaba'ir in an nesanci kaba'irai me an nesanci kaba'irai an yi istighfari an tuba kun fahimci wannan to wannan gabar magana yana da kyau ku gane ta so duk wanda yake waɗannan manyan zunubai da muka faɗa to sai ya dage da yawan istighfari ko ba kamar ka yawaita astaghfirullah astaghfirullah ka tuba ka tuba ka tuba kana neman Allah ya ma afwa to wannan kenan um, hadisin yana nuna mana falala azumin arfa ko kuma cewa azumin arfa ya fada ashura falala kuma hadisin ya nuna mana um, wato me hikimar yin azumi ranar litinin an gaya mana ko mun fahimci wannan tayi malamai sun saɓani cewa lallai kamar litinin aka haifi annabi kuma ran litinin din aka haifo shi kuma wannan hadisin yana nuna mana ashe litinin tana da kyau a girmama ta tana da wani matsayi na musamman ba don kuma saboda matsayin da Allah ya ba manzo Allah cikin ta to me girmama ta ba ai waka ba ba ai kida ba ba ai kuma kurun ai azumi kun gane wannan to ranar alamis ba ba ana yin azumi ba gobe alamis insha Allah wasu za su tashi da azumi insha Allah Allah samu cikin su to shi kuma me hikimar yin azumi ranar alamis akwai riwaya sahihiya da ta zo cewa ran alamis ranar ne ake ɗiban takaddu da fayil-fayil na bawa ƙarshen sati ne kenan tunda washe gari juma'a ne to ran alhamis in ka ci alhamis ka gama cinyewa to a ranar ne za a ɗebi ayyukanka sai a kai wa Allah aikin sati kun san mala'iku sati sati suke kai aikin kowa Allah ya mana kowa malam Allah rangwanta mana wani satin za a kai kana da ibada da yawa wani satin kuma za a kai ba komai eh ka shi sa ake so a kullum mutum ya rinka wato check up an gane ko ya rinka check up ya rinka make up eh kwarai da gaske in ka ga wani abu ya kubuce ma ka yi making up ka dawo da shi to rana ake kai wa ubangiji mazala ce ina so idan an kai takarduna ranar mala'iku ce ai mun baro shi ma yana azumi mun baro shi yana azumi in dai kana azumi dai ta to mala'iku za su ya ubangiji ga takaddun bawanka kuma mun baro shi ma yana azumi na alhamis kuma wallahi malam bashi da wani wahala ga wanda Allah ubangiji ya hore masa idan ka dafa jikinka ya saba da azumin litinin alhamis litinin alhamis wallahi haka mutu baraka bashi ba dahuwa ne sabo ne ku lura da wani abu yanzu ba mun saba muna cin abinci ba yanzu galibin ku kowa ya koma da tuwansa a kwanci sai ya gyare shi kafin ya kwanci alkawarin Allah ne ko kuwa yawa da ni ne dai da wasu yan uwana na san ba mu ci ba mu mun haƙura ko yawa wanka ka saba kana yi in baka yi ba ka jin daɗi sutura ka saba kana sawa in baka saba baka jin daɗi to shi ma wannan azumin kame da shi ya zama maka jiki kawai automatically duk ranar alhamis din zaga insha Allah da taimako Allah ka tashi kai sahur ku yi wallahi malam kafin lokaci ya zo ku buce mana Allah wallahi akwai lokacin da zaka zo ka gamu da cutar da ba za ka iya na Ramadan din ma ba zai yi ba ballanta na nafila kuma malamai sun faɗa likitoci sun faɗa akwai abin da yake ƙara mutum cikin abin da yake ƙara ɗan adam lafiya da karsashin jiki shine mai yin azumi yin azumi yana ƙara mutum lafiya su gaskiya yana da kyau yan uwana duk wanda yake yana ƙoƙarin bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi ya rinka ƙoƙari yana yin azumin nan na litinin da alhamis ka sabar wa kanka akwai lokacin da zaka zo ma ayyuka masu hana ka cin abincin ka yi ne ma har sai ka kai bayan la'asar ma wallahi baka ci abinci ba musamman mutum yana hada-hadar aikin wahala ko zirga-zirga ko wani abu bai da lokacin zama wallahi nake ga muku sai ka har magarma ma bai ci abinci ba to ka dauki azumi ka huta Allahu akbar to sai kuma yanzu za mu yi magana akan falalar azumi kwaya shida a watan shawwal shine watan bayan ramadan وعن أبي أيوب الأنصاري الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال kana ka siyami dahari duk wanda ya azumin ramadan azumin ramadan watan ramadan sannan ya biyo da kwaya shida a watan shawwal wanda ake ta muku a kullum a ce an yi ramadan a yi shawwal ko idan Allah ya taimake ka kai ramadan sannan ka zo ka kawo shawwal kana ka siyami dahari to za a bashi lada kamar yayi shekara guda yana azumi ko ya ɗauki zamaninsa gaba ɗaya na azumi ramadan kaga guda talatin ko da ashirin da tara kai za a baka ladan nawa ne ladan talatin alhasanatu bi ashri amsalha saboda duk wanda yayi wani aiki mai kyau to za a ninninka masa sau goma to kaga yanzu kenan a ramadan za a baka kayi wata daya za a baka ladan wata nawa goma yi wannan wata ɗaya ne za a yi multiplying ɗinsa har zuwa goma ka'ida ne wato cewa in dai kai aiki alheri to ana ninka maka wata falala ta umarni kaga ɗaya to dama a shekara ai wata goma sha biyu ne to ramadan kawai ta baka azumin wata goma ba saura wata biyu ba to shine sai aka ce kuma idan watan shawwal ya kama ramadan tana tafiya da an yi sallah to kuma kai guda shida a watan shawwal din nan ko a jere ko a rarrabe kafin dai shawwal din ya fita ha kai kokari kai guda shidan nan to guda shidan nan kowane ɗaya ka buga shi yana da ladan azumi goma azumi ɗaya goma azumi ɗaya goma shine zai baka sittin sittin wata biyu kenan ka ɗauko wata biyu shawwal ka ɗauko wata goma ramadan ka hada ya baka wata nawa wata goma sha biyu shikenan ka da ka siya min daha duk wanda Allah ya masa arziki bayan ramadan yana yi wannan sittin shawwal din insha Allah a matsayin shekararsa gaba ɗaya yayi azumi kar ka manta da sauran azumumukan kuma da zaka zo kai ta maimaitawa lada kan lada ne yasa wallahi malam akwai kofofi da yawa na samun rahamar ubangiji muna fatan Allah ya karbi abin da muke yi sun yi sabani dangane da yin wannan azumi dole a yi shi a jere ba dole bane a yi a jere yawwa in ka yi shi a jere ka huta ka gama in baka samu damar yin a jere ba ka rarraba wani ba da yi kun gane wannan yawwa wani hadisi imam musulmi ya rawaito shi imam ahmad da imam shafi'i duk sun tafi akan ana son yin azumin nan na shawwal duka sun tafi saboda wannan hadisin Allah ku dan yi abuwa mura da ke amma Imam Malik a mazhabar Malikiya makaruhi ne wayan azumin gaba daya kaga ina malikawa wanda yake cewa shi dan mazhaba ne duk abin da mazhaba ta zo shi shi zai bi to kaga dai anan kam sai dai hakuri kaga hadisi karar annabi ya ce ai amma a masabar imam malik makaruhi ne yin wannan azumin sitta shawwal din me dalilin sa yace ana jin tsoron saboda jahilai kar su hada shi da ramadan shine kuna hujja sai sauran malamai suka ce ya malik ai tun da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayi to ai sai ayi sai ayi wa jahilan bayani cewa ba ramadan bane dalilin su na biyu ya ce to in kun saba kun kuna yi za a ɗauka wajibi ne sai a zo a mai da abin da yake sunna ne ya zama wajibi yasa ya ce yi kurahu to kaga kowane mutum da ya dama haka malikun ya faɗa rahimahullah ya ce kowane mutum a cikin zancensa akwai abin da za a ɗauka akwai abin da ba za a ɗauka ba shi ya faɗa ya ce illa sahiba hadal kabari sai dai ma'abuci wannan kabari shine manzo Allah manzo Allah ne duk abin da ya faɗa da daɗi ko ba daɗi dole ka bi to sai ya ce idan na faɗi magana shi malikun kenan rahimahullah ya ce in na faɗi magana kuka ga magana ta ta ci karo da magana annabi muhammadu to ku ɗauki zance na ku maka shi a jikin bango in ji imamu malik kaga kenan babu hujja ga wanda zai zo ya rike wannan ra'ayin na malikiya cewa wai wai makaruhi ne azumin sai ci shawwal ya zo ya ki sai a ce ayo ai malikun ya faɗa in dai an samu zancen saboda hadisai suna da yawa ko ba haka bane aka samu maganar ta ci karo da maganar manzo Allah to sai a ɗauki maganar ta sa ajiye ta sai a ɗauki ta annabi shi ne kuma girmama annabi ɗin ba wai annabi ya faɗa kuma ka zo ka bar ayin wani ba kuma maliku kaɗai bar yi wallahu ta'ala kowane malami kowane malami duk girmansa duk matsayinsa duk babban rawaninsa duk dogon carbinsa duk karatunsa duk fahimtarsa duk abin da yake da shi in dai annabi ya faɗi magana shi ma izo i faɗi wata magana ta saba ta annabi to malamin nan sai dai a bashi haƙuri ya haƙuri ba za a bi shi ba a ba annabi don kuma manzon Allah shi ne yake gaba da shi ta wannan ita ce aƙidar ahlus sunna fifita maganar annabi akan maganar kowa ya zama maganar manzon Allah ita ce kat ita ce inda ya faɗa kawai dole abi don shi ne ƙur'ani ya ce wajibi abi shi sauran mutane kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ba da haƙuri idan an dace da annabi abi in ba dace ba kuma a bar kowa kayan shi na'am a'a eh akwai magana a- a juna shi da ana idarwa ana kamar misalin wannan dan uwana da ta ƙara mana haske akwai magana cewa ana gama da an kammala ramadan din washe gari ka tashi da shi kun ga hadisin da ya zo cewa ya man sama ramadan ko summa atba'ahu sannan ya biyar da shi kaga ba a ce sai ka ba da wani rata ba to wasu malaman suna ganin cewa jona shi din a hada shi tare wasu za su dauka cewa dukkan na ramadan ne to ai ba hada shi aka yi tunda an yi sallah ka fahimta yawwa amma abinda malamai suka ce wa qala malikun yukrahu sawmuha qala li annahu ma ra'a ahadan min ahli al-ilmi yasumuha wata magana ce wannan akwai waccan magana akwai wannan yawa ya ce shi makaruhi ne ai shi bai ga wani malami cikin malamai ba ma yana yi in ji shi da faɗa rahimahullah sannan wali Allah wali Allah yuzanna wujuba kar a ce wajibi ne to idan idan sabata nassu kaga matsalar qiyas kenan yawa la hukuma li hadhihi ta'lilat ma wujub ma ma thubutin nassi babu babu bukatar wannan tawiloli da wannan bayani bayan nassi ya tabbata ko ba haka bane ba shi yasa ibn abdul bar me me me at-tamhid da al-istizkar da yazo kan wannan magana ta maliku cewa wai makaruhi ne ai azumi sitti shawal sai yace yace yace yace yace innahu lam yablugh malikan hadha al-hadith duk yanda aka yi wannan hadisin na muslim bai isa guri imam malik ba imam malik bai san shi ba yawwa yayi masa uzuri dan da ya isa wajensa to da gaskiya bai kamata ya ce ko makaruhi bane hai to tabbatar ladan wannan azumi na sittu shawwal yana tabbata ga wanda ya yi a haɗe ko kuma wanda ya yi su a rarrabe ko wanda ya yi ana gama idi ya ɗora ko kuma wanda ya bari sai da ya huta ma bayan sati ɗaya ko sati biyu ya yi su a cikin wata wannan idan mutum ya yi to insha Allah ta'ala zai samu lada akwai riwaya da ta zo a sunan tirmidhi daga ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak yace shi ya fi son an ta kuna sittata ayyamin min awwal shawwal a riwayar abdullahi ibn al-mubarak yace shi ya fi son duk wanda yake so ya more wa sittata shawwal to ana gama ramadan da an yi sallah yau idi gobe kuma kar ka dora ya fi daɗi ka fi more masa sai ma ka ji kamar baka yi shi ba amma wallahi ina gaya muku wannan azumin sir shawal din ma ya ma fara maza din wahala kafin ka gama guda shida nan gaya maka za ga dogon lissafi ballantana ma wanda ya dan rarraba shi mai dai kwaya ɗaya biyu ya huta tab a in ba sa ma kai ba sai ya kubuce ma akwai wanda ma ya bugo waya a karam kallah wallahi na ma manta man karisa ba yanzu kuma ga wani wata ya shiga dan ce ai shikenan kuma in jirgi ya tashi ai baya saukowa ko kwa sai ya sauko ba ya riga ya tafi sai ya dira sai dai ka sake biza kuma ko ka daɗa yankan wani tiket to so ku yi ƙoƙari ku yi shi ko yawa idan an yi araban ma ya yi cewa dole sai an haɗa ana gama ramadan wannan shi ma babu hujja a kai in an yi arabe ma ya yi muna fatan allah ya bamu lada ya bamu ikon yin haka to wannan kenan um, to ya labarin wanda yake da ramuwa a kan shi ga ramuwar ramadana watakila kayi rashin lafiya baka yi wasu azumuka na ramadan ba ko mace mai al'ada ko ba kama ne ba Kai. to a nan gurin abinda malamai suka ce wanda yake da ramuwa a kan shi idan har zai iya rama ramuwar a kan shi a cikin shawwal din har ya samu kwanakin da zai shawwal din to ya fara yin ramuwar don ita ce ta farilla idan ya kammala ramuwa sai ya doro sai ta shawal wannan shine abin da aka fi to wasu kuma malaman suka ce a yaya za a yi a zo a matsanta masa a ce sai ya yi ramuwa yana gama ramadana ya kama ramuwa alhali ramuwa an ba shi dama iya tsawon shekara an samu na na aisha ba ta rama azumin da ake binta ma sai shekara ta zo ƙarshe ma dab da ramadana sai ta kama yin ramuwarta an samu aisha haka take yi ko maganar cewa mutum yana idan da ramadan ya kama ya ramuwa ka kun shar'anta masa wata shari'a saboda shari'a ta bashi dama a iya tsawon shekarar nan ya ramuwarsa to ya za a ce dole sai yayi wannan sai aka ce ai ba ce aka yi dole yayi ba in yana so ya samu falalar shawwal to ga na farilla bai yi ba zai zo da nafila sai ya fara yin ramuwar idan ya rama shi kenan sai ya zo ya mai ya sita shawwal wannan shine magana da tafi kyau ka huta da rikici da sabani to sai kuma malamai suka ce wasu suka ce a'a ai wa azumin sita shawwal ai ba wajibi bane sunna ne wanda yake da ramuwa ya haƙura duk lokacin da ya ga dama ya rama ya rama ba dole sai ya sita shawwal ba to ga na farilla ba kai ba ka zo ka rarumo na lafila in ji su da faɗa to kaga wannan fatawar ta sariyar maka da falalar sun shawal kenan zauna ka saki ciki da tumbi ka zauna saboda ana bin ka ramuwa ramuwa na farilla ne tunda baka yi na farilla ba ba za ka yi nafila ba har wata ya zo ya wuce ko shikenan dan uwanka kuma ya yafi ka samu falala to yi ka zaɓa ko dai ka rama ka yi ko kuma ka nemi wata fatawar ra'ayi na uku malamai suka ce a'a ai ba wani matsantawa a ciki azumin sitta shawwal azumi ne mai gajeren lokaci azumi ne mai falala azumi ne mai matsayi kuma shari'a ta ba wa mutum dama ramuwa ya jinkirta ta sai wani lokaci to idan kuma bai sitta shawwal ɗin ba ta riga ta wuce masa ba so me zai a nan gurin ya ajiye ramuwar ya sitta shawwal ɗinsa daga baya ya ramuwar da yadda ya ga dama kuma iya azumin azumin sa yayi ba wanda isa yace azumin ka bai yi ba to kun ga wannan fatawa tana dan laushi laushi tana dan taushi taushi to idan an yi wannan da duk wanda aka yi dai yayi ya inganta ya tabbata amma kar ka ji ba mamaki wani malami yana bada fatawa yace in dai da ramuwa akan kama ba sai ka ci shawal ba eh ba sai ka yi ba amma fa ka sani falala kuma ta wuce ba kun fahimci wallan yawwa نعم um, imam attaqi subuki wani babban malami ne da ake ce da shi attaqi subuki shine ali bin abdul kafi as-subuki bashafi'e ne shine taqiyuddin abul hasani kenan babban malami ne a fiqh babban malami ne a tafsiri babban malami ne a mantiki da qira'at da qur'ani duka malami ne a usulu kuma da hadisi duk haddala da adab da su na hawu duk ya kware ga hikimomi a tattare da shi an haife shi a garin wani wani gari ake ce da shi subk subkil abid a masar ne gari yake a watan safar aka haife shi ya rasu kuma shekara ta ɗari bakwai da hamsin da shida ya ce akwai mutanen da suka soki wannan hadisin wannan jawabin duk da muke ta yi akwai wasu malaman da wannan hadisin ma sun ce gaba ɗaya sun soke shi amfanin ka fahimci wannan maganar shine ka san cewa ko da watakila ka kawo hadisi a wani guri wani ma zai ragargaje hadisin wai saboda imamu tirmidhi da ya rawaito shi a sunan ɗinsa ya ce hadisi ne hasan haka imamu tirmidhi ya ce to hadisi hasan ku kasan yayan da'if ne to idan aka juya aka juya wani lokaci watakila ma zai iya zama cewa ba'i yana nufin shi turmizi yana nufin riwayar sa'ad bin sa'id al-ansari ne dan uwan yahya bin sa'id to wannan magana ka kurudu da ita ba magana ce mai kyau ba imamu muslim ya rawaito wannan hadisi ya kuma inganta kenan duk inda ka ji an soki wannan hadisin sukan bai kai labari ba yawwa sukan bai kai labari ba sannan tirmizin ma ya ce hasanun sahi ya ce hasanun sahi wannan kenan sai kuma hadisi na gaba da yake magana akan falalar yin azumi fi sabilillahi kowane irin azumi ne haka kawai mutum ya rinka yin azumin nafila kasan malam azumin nan wato wato baiwa ce wallahi malam wani azumi ga faɗi na nafila bai mai wahala kwata-kwata wato ya bi jikinsa kawai akwai wanda duk ranar da ake azumi insha Allah za ka yana azumi shi da uwa akwai wanda shi kuma alƙawarinsa wannan jakar duk ran da ya waye gari bai zuba mata wani mazubi abu ba to yana da matsala zai zagi kowa a ranar ci kawai alƙawarinsa ci ci ya sha ya ci ya sha ya ci ya sha ci da sha ci ci ci din nan jama'a iya yawa bai alheri bane ba alheri bane dole sai ka rage yawancin abinci kuma ku tambayi likitoci za su gaya muku yawancin abinci illa ne ga mutum yawancin abinci amma tsara abinci takaita shi ka zama mai ka'ida daga breakfast nan in ka ci to in karfe goma ta yi wani ya je kawo wani abu na tabawa ko wani mai tsire ya yi gaggawa ya so ya tsiransa tun karfe goma safe aka kawo ma kaka ci ka riga ka yi breakfast ka sa akwai wannan masu ka'ida in dai ya ci abinci ba zai ƙara ci ba to wannan mutumin ya fi zaman lafiya akan wanda ya ci da safe kafin ya fito ya fita kasuwa karfe goma goma da rabi ya ga wani yana dan sai da wata yar gurasa da dan wani tsire mai abin ya ce zo ka yanka mu aka buga masa bayan yayi azar ya dawo ya ci na rana ya dalla sannan kuma can irin karfe uku da rabi ya ga wani ya zo yana sai da kilishi kawo kai yanka mana aka fasa masa can dab da magariba kuma ana kawo yan abubuwa na dan tabawa da wani nama wani balangu lafiyayye da ake kawo yan kasuwa shi ma yace a dada yanka masa ya buga idan ya dawo gida kuma daman ga kayan tuwo a gabansa zai ɗebe shi iya ɗiba wallahi malam jin mai wannan abu malam bai zauna lafiya ba amma fa ku je ku tambayi likitoci ku sa su gaya muku waye mai zaman lafiya wanda yake da ka'ida a cin abincinsa ba ka karya ba ka saba da safe kake karya karfe bakwai ne karfe takwas ne karfe tara ne ka riga ka karya sai ka fita sai wani abokin ka ce bismillah da Allah ga shayi ga biredi ga dan kosai ga wainar kwai ga dan dankali nan da aka soya ka ce bari da gyarawa a sai ka ce alhamdulillah ko da kana sha'awa ka haƙura wannan shine zai taimaka maka abincin da ka ci kai digesting ɗinsa ya gyaru ya bi jikinka ba hanawa cikin kayan aiki da yawa ba saboda bai gama warware na na safe ba kuma yanzu an daɗa loda masa wani yana ta aiki kafin ya gama kuma an loda masa na rana kafin ya gama murje na rana a gyara shi kuma an loda masa na uku da rabi kafin ya gama kuma an loda masa na karfe biyar bayan nan kuma an za a rufe shago a kasuwa karfe shida saura kwata shi ma za a dan buga wani abu kar ka manta da yalo da za a dan saya a hanya a ci ya ga mai gida ya saya ya ci ya ga mai gujiya ma ya hada ya ci a can gurin ya ga mai rake ya ce bari ya dan da bugawa ga cokula da ya saya yana da shi a cikin mota gashi nan dai ciye ciye yasa malam wani idan ya zuba maka kashi a karama kumullah baya jiwa saboda bala'in da ke cikinsa tarkace ne goma da ɗari kar ku yi wannan ya kamata ku rinka tafiya da wayewa da zamani haka kuma idan ka ci abincin ranarka a ka'ida likitoci suka ce abincin rana shine ake so a ci mai kyau mai nauyi mai kwari abincin rana saboda ka ci tun da safe kana da ɗan yunwa a jikinka sannan kuma in ka ci zai kai ka kuma haddare sannan da ranar nan shine lokacin zirga-zirga shiga can ka fita can so ana buƙatar ka ci abinci mai nauyi mai kyau wanda faɗi tashi shiga da wannan sauransu zai niƙe a jikinka idan dare ya yi to sai ka samu wani abu mai sauƙi kakka yi duka ci abu mai nauyi kuskure ne wallahi wallahi cin tuwo da muke yi a al'adar tuwo da ake ci da daddare in dai ba a ba da lokaci mai tsawo tsakanin su lokacin kwanciya ba matsala ne la ilaha illallah ƙa'ida abincin dare ana so idan ka ci shi kafin ka kwanta ka samu awa uku ba a ce karka ci tuwo ba kana so ka ci tuwo da dare ka ci tuwo Allah ya albarka amma in ka ɗebi tuwo to ka tabbatar kafin ka kwanta ka ba da awa uku lafiyayyu saboda tuwon ya niƙe idan ko ba haka ba in yi ƙasa da haka to wannan shine yake son ba mutum ka ga yana yin tumbi ɗaya kenan yana tara kitse sannan kuma yana taimaka wajen formation na shuga kamar mutum ya kamu da ciwon shuga kuma shi ne yake taimaka wajen samuwa hawan jini da wuri da irin heart attack din nan ko ka ji hanta tana ciwo ko koda tana ciwo ko kaza to an ci abu ana ci jiki bai warware ba an kwanta kuma abu ne mai daɗi abu ne mai daɗi kana ci da ka ƙoshi nan kai sai ka ce man fulo ka jefa da daɗi amma kuma akwai illa so ina gaya muku ɗalibai kar mutum ya yadda ya rinka cin abinci yana yana kwanciya yasa ake so in ma ka ci abincin ka ɗaci ka ɗanyi zirga zirga za ga iyayen mu da da magariba suke cin abinci tun kafin magariba an gama tuwo ana yin magariba ake kawo maciya a ci so idan an kawo abincin da an ci maciya to za a zauna a yi ta hira kuma a wurin maciya a tafi sallar isha'i sannan a zo a daɗa zama a yi ta hira kuma sai irin karfe goma ko karfe sha ɗaya ma watakila wasu kowa ya ɗauki butarsa kuma ya tafi gida kaga sun samu da wannan auren har yanzu a ƙauye haka suke yasa suke zaman lafiya amma ni da kai yanzu tun da mu 'yan birni ne sai ka gama harkarka ka gama zuwa majalisinka ka gama gurin karatunka da tuwanka a gida a gyare kana zuwa za ka kwanta ka cire babban rigarka daga kai yan singiletin ka daga jeren wandonka ka zauna a tsakiyar falonka ka naɗi tuwo kana gawa ma mata su kama ruwa ka wanke kana a kana gyatsa daga nan shikenan sai a baza maka abin kwanciya kwanta matsala kenan matsala ne ina maimaita muku wannan matsala ne saboda wallahi malam yayi wa mutane da yawa illa yawa duk wanda ya san da ɗantuwansa sai da dare ke gyare shi ya san yadda zai to shi yasa ma suka ce ma da zaka huta ka daina cin abinci da daddare ma da ka hutar da kanka kurum eh ah to yanzu kai ku dube ni nan ku gani nan a cikin ku waye ne fi ni kiba ne ai kaɗan ne na sa akwai wanda suka fi ni kuma in duka ne in rinka dukan mutum a gurin nan zai sha wahala amma ni ka kai wallahi ba na ci abincin dare duk inda na ci abinci da karfe biyu ko karfe uku to na haƙura ina shan wahala a da kafin na saba amma da ya zama min jiki shikenan na huta sai na samun lafiya kwarai da gaske kuma da za ka yi haka ka hutar da kanka nan da kawai yan dare da yar kankananka a gefe ka ɗan taba kankana ba ta da matsala ko yar gwanda ma lawa bakar ko ɗan lemo ƙwaya biyu ƙwaya uku ka san lemo ƙwaya ɗaya likitoci ƙwaya ɗaya lemo barin baka wani sirri da baka sani ba leman zaƙi ƙwaya ɗaya ɗin nan aka feƙe maka shi aka raba shi gida biyu kasha daidai yake da plate ɗin shinkafa da miya da nama i leman zaƙi ƙwaya ɗaya ba leman zaƙi ƙwaya ɗaya wani ne wannan research aka yi bincike aka yi eh kan ku gani a haka a banza banza fa ni ma ina nan dudduba wannan abubuwa a to ai gaskiya ne ni kai da lokacin na karanta wannan wani bature ne ya research aka yada shi a duniya aka yada ce ya sun yi bincika lemon zaki kwaya daya lafiyayyen lemo mai kyau in ka sha shi amfani da zai ma a jiki daidai ke da plate din abinci daya kwarai kuwa kai nama wai ka dauka wani nama wani abin kirki ne kai tsayar ka kenan bahaushe ka dauka nama shine abu mai daɗi salad ma ya fi nama salad da kake gani ganyen salad da kabeji wallahi ya fi nama saboda illolin da nama zai maka salar da kabeji ba zai ma ba me ma illa da zai ma salar da kabeji ganye me illa saba'in da biyar ko tamanin bisa ɗari na jikin ɗan adam gabaki ɗaya an fi so ya rayu akan ganye saba'in da biyar zuwa tamanin na jikin ɗan adam an fi son ya rayu akan me akan ganye amma yanzu ni da kai da aka samu ganyen ma gashi nan a banza abin da ya fi komai arha a garin salat nan ashirin sai a yanka maka kabeji nan gashi amma wallahi malam sai dai waɗanda suka waye ne suke zuwa suke sayan sa amma kai kana ganin sa ba ko kula shi ma za ka yi amma da Allah zai taimake ka ka hakura da cin abincin dare ka rinka yin kwaɗan salat din nan kana ci to lafiya lafiya kenan kana komawa gida a dan kwaɗa maka shi an yanka maka da ɗan tumatir ɗinka mai kyau da ɗan karas ka faffasa a ciki ko ba ka bane ka dan sa magi inda akwai dan kuli ka zuba in babu ka sa masa magi da mai ka gyare shi ka sha mamaki ji za ka kamar doki in ka tashi da safe to ku jarraba Allah ya taimake ku wannan ribar kafa ce na baku muna fatan Allah ya ba mu ikon gyara in kuma aka tafi aka bar min shi a nan jiki ya ji ya kware kuwa to jama'a ana son yin azumi don azumi yana ƙara wa ɗan adam lafiya a gangan jikinsa mutumi na kana jina kuwa kana jina to an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi babu wani bawa da zai yi azumi rana ɗaya saboda Allah illa ba'adallahu bi zalika al-yawmi an wajhi an-nara rana ɗaya idan kai azumi malam saboda Allah face Allah ya nisantar da fuskarka daga wutar jahannama saba'i na karifan shekara saba'i Allahu akbar rana ɗaya in kai azumi in dai don Allah kai dan neman yardar Allah kai ko to Allah zai nisantar maka da fuskarka daga wutar jahannama shekara saba'in nesa da ita hadisin bukhari da muslim hadisi sahihi Allahu akbar wannan yana nuna mana falalar azumi don Allah falala ce babba mai matsayi Allah ya azurta mu da shi idan baka iya yi kai idan kuma kana yi to an daɗa ƙarfafa maka gwiwa haka ake farawa da ɗan yanzu gobe alhamis ko sai ka ɗan fara bugawa ka gani yawwa in kai alhamis kana yi alhamis duk sati alhamis kana yi duk sati alhamis kana yi sai kuma wata ranka ɗan haɗa litinin ma ka yi kuma ka fi zama da imani fa dan koyaushe ko ɗan ɗan tafi ka manta sai ka zo kama azumi sai imani ya dawo to wasu kan ma da Allah ya hore musu malam bayan na litinin da alhamis din suna lura duk lokacin da azumi duk lokacin da wata ya raba tsakiya to sai sun yi azumin sha uku sha hudu sha biyar su ne ayyamul bizi da annabi ya kwadaitar shi ma da falala dangane da yin azumin fararen kwanaki kaga yanzu kenan mun gane akwai azumin lafila kamar haka akwai na litinin da alhamis yan uwan juna akwai kuma na sha uku sha hudu sha biyar kwanakin da wata yake da tsananin farin haske din nan ana so ka azumce su sannan kuma akwai wanda aka ce ma mutum bai zai iya mai guda ɗaya a farkon wata ɗaya a tsakiya ɗaya a ƙarshe alƙalli dai duk lalacewa dai a wata ɗaya dai ka yi azumin nafila dai ƙwaya uku a lalace kenan to akwai babban wanda ya fi kowanne matsayi shine siyamu dawud eh tab annabi dawud akwai azumi duk annaba ya rufe kofa shi kuma annabi manzala ce afdalu siyam mafificin azumi malam siyamu dawud kaga wannan yana nuna mana aiki da shar'u man qabla na kenan idan shari'ar wasu wanda suka gabace mu ta zo ta dace da tamu ana aiki annabi dawud malam a rayuwarsa kwana ɗaya yake fashin azumi an lissafa rayuwarsa ga baki ɗaya rabin rayuwarsa azumi rabin rayuwarsa ya ci abinci kai idan ka hada da da akwai ba za mu ce ramadan ba saboda shari'arsa daban misali to za ka ga wato ya azumci rayuwarsa sannan kuma ya sha a rayuwarsa ya raba gida biyu afdalu siyam kana yasumu yawman wa yuftiru yawman yau yayi gobe sha yau yayi gobe sha yau yayi gobe sha ya sha din dan ya ba wa gangan jiki hutu ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga dama wani lokacin haka yake kai ma wata ran ka sha iska malam ka bugi wani wata ka ce wannan watan ni ma bari gwada imani na hi ka seta lissafi malam yanzu ka ga yau sha tara saura kwana nawa saura kwana goma misali ko sha ɗaya wata ya mutu to ka ɗan seta ka gani ka ce bari ka gwada ko zai yi kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha ka share watan nan wallahi inda da akwai sikinin da ake auna imani da ka tabbatar ka samu ƙarin imani mana kuma yawaita azumin na 'yan uwana yana da amfani saboda duk yadda aka yi wata ran wallahi insha Allah sai ga Allah ya kaddara maka mutuwa kana cikin azumi duk wanda ya mutu yana cikin azumi ko wannan kuma bar bishara ce mana to wannan yana nuna mana falalar yin azumin nafila 'yan uwana ku yi azumi azumi wannan abincin da muke ta ci wallahi yawanci ma cututtuka ne a ciki wallahi yawanci cututtuka ne a ciki inda yanzu abinci da ake ci in menene in dawa ne in gero ne in shinkafa ne in wane ne yawanci da takin zamani ake sa takin zamanin nan kaje ka tambayi likitoci in suka gaya ma bala'in da ke cikin sa shi ake zuba masara yana da illa har wa dan adam a zo a nike masara na abin ɗinta ba ma wannan ba hatta inji da ake sawa ya nike wannan masara zafin injin nan da karfe da karfe da yake haduwa din nan wani likita ya bincike ce akwai wasu particles na wannan karfen na faifayi da yake haduwa da wannan garin ana nike shi mutane suna ci ya ce kai sensin ma kai tunani me yasa za a wasa a wasa faifayin inji ana nika ana nika ana nika wata ran ya disa shi ina tsakin ya tafi iya cikin garin to shi yasa kana ji ko da da da da tuwon injin nika gwanda tuwon daka to amma yanzu matan mu ba su yi daka ba sai dai ka haƙura wallahi to da na daka kuma gwanda na niƙa na dutse ba wanda ake murza wannan sai gari ya fito to wannan fa yana tasiri to ba wannan ba likitoci suke faɗa yanzu hatta ganyaye ganyayen nan da ake kawo ana ci yana da kyau a ci ganye amma ganyen da aka yi bayan sa da ruwa mai kyau kyau wata mai kyau amma ku lura mafi majoratin ganyayen da ake kawo a garin nan wallahi da ruwan kwata ake bayan su ga sanan dai hakan kaɗan tsallaka can gurin kwata ce ta masifa ai kashi ai tsarki a fata majina a zubar yiwu ya shiga ya bi ku diddifi ya zagaya shine manomi zai je ya saki ruwan nan kurin ya zo ya shiga likitoci suka ce wannan ruwan mai cututtukan yana da tasiri ganyen girma da shi kuma ka zo a yanka maka shi ka gyare shi a haka Allah kiyaye hanya to shi yasa in zaka ci ganye ma akwai ganyaye da ake kawo ku yi hakuri masu kayan miya ba kasuwa zan kashe muku ba ganyen da aka kawo shi daga irin wudul wudul kogin wudul dinnan na ƙauyuka ya fi daɗi ya fi kyau yanzu kaga a garin akwai ganye na wudul irin salad na wudul kabeji irin na wudul kokomba irin na wudul kogin wudul dinnan ana noma akwai inda ake sai da shi ba zan faɗa ba kar wani ya ce malam yana da gurin sai da salad ne ya tura mutane can akwai na calawa can wajen fanshekara fanshekaran nan duk in kun je kayan miyan su za ga ya fi kyau tumatir ɗinsu daban yake tattasan za ga shi kula-kula masu kyau akwai na janguza akwai na janguza ka ga salar malam kamar zai magana lafa-lafa wallahi tallahi malam sai ka ajiye salar sai sati sati fa wallahi bai wani abu ba idan ka zo ka saya ma mutumin kawai zai ce malam gashi nan ka je ka ajiye sati guda in ya lalace ka dawo mun da shi kuma ni na saya na gwada na gani amma ka ga salat da ake kawo kewayen na haka ciki Allah ya rufa asiri wani fa ana kawo shi zaga ya kwanta ya haka ya kama bacci wallahi duk salat da kaga shi yana wani yalo yalo wani jaji jaji haka yayi wani labatar haka to ka ji tsoron Allah ka ji tsoron wannan salat to duk yana da tasiri saboda ruwan banza ne yanzu akwai wani can sabon gari ma shi arnan nan sun yi wanka sun yi fitsari a tsaye su zuba shi a nan wannan kogin noman salat din can ake zuwa ake zuba mutane shi inda kasashen da aka ci gaba ne to zuwa za a rinka tace wannan ruwan a zuba masa chemical a gyara shi sai a sake shi a cikin gonaki amma yanzu fa direct entry kwata kawai to yana tasiri kaji da kuke gani ana sayan kaji ana ta baje su haka ya ga a bakin titi sai da aka zuba musu magunguna akwai magunguna da ake zuba musu sun su yi kiba wannan magungunan likitoci suna faɗa yana da illa shi wannan kibar fa bai isa ba za ga ya yi tasiri ya sa kazar ta yi kiba kaga kaza wata ɗaya wata biyu ta zama katuwa ai ba zaman lafiya ba ne wannan magungunan ne ya sa ta yi kiba ta kumbura don a samu kuɗi duniya yanzu kuɗi take nema so ka kumanta da wannan suka ce maganin baya daina aiki har wanda isai kazar iyanka ta ya je i gashe ta ya gyare ta ya cinye ta wannan maganin zai rinka haɓaɓɓaka ya rinka haɓaka shi yasa zaga mutum yana cin kajin gidan gonar na yadda ka san shi ma kazar gidan gona haka yake haka zaga mutum yuɓu yuɓu ga maka saboda yana cin buloras shi ma zama buloras kuma ka jarraba ka gani yanzu hatta kifin nan da ake sayarwa na noma kifin da ake noma shi ma'ana kifin da ake kiwo a gidaje ba ana cewa aje a noman kifi ba akwai magani ko satin nan da ya wuce na je gidan wani na ɗan hira da shi na ce ya aka yi kifa nan suke girma da suke ce ai mala akwai sirri ne idan sun kai kaza da kaza sati kaza akwai ɗan magani da ake barwa sai ga yana buɗe wasu ciki sai su ta kumbura suna girma suna girma an ka zo ka ɗora sikeli ɗari bakwai ɗari biyar wane ne wane ne a samu kuɗi to wannan ɗin wanda aka sa ya buɗa masa ciki ya girma ya zama ƙato in kai ma ka je ka saya ka gashe shi ka ci kai ma haka zai buɗa maka ciki kaga yaro karami bai kai ya kawo man ga maka sama da kyan tashi da kyan ka kashe kanka wallahi kar mutum ya dai ta riƙe ba a jikin shi matsala ne wai hakuri fa ina jin da akwai masu sai da kaji a wurin nan to shi yasa kazar da tafi kowace lafiya kun ga kazar gida ta fi lafiya ta fi garɗi ta fi daɗi eh zakarin nan masu caran nan ita da wahala kaga ta mutu da kanta amma wannan bulorar din sai ka je wata ka tarar da kwaya 25 sun mutu haka kurum to kuma haka za ku yi ta mutuwa kuna cin Allah ya mana afuwa jama'a aje a cika jifa mun cikar a cika jifa za a cika ji Allah ba da sa'a sai azumi a watan sha'aban falalai yin azumi wata sha'aban wa an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yaftiru tace wani lokacin annabi yayi ta azumi yayi ta azumi wallahi har sai mun ce ma baya ma sha yayi ta azumi yayi ta azumi wani lokacin sai mu dauka kamar baya shan ruwa wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wa yuftiru hatta naqula la yasumu wani lokacin kuma annabi in yayi ta shan ruwa ya ta shan ruwa sai mu dauka wai annabi ma yana azumin nafila kuwa malam ka duba wani uslubi na da'awa can ya ce a yi kaza wani lokacin a yi wancan kina na so an nuna ma wani lokacin ka huta wani lokacin kuma ka yi ta ibada ka gane wannan shine siyasar da'awa kenan ka a ɗauka addinin annabi ya zo da kunci ne hatta na kula la yaso ta ce wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin qattu illa ramadan amma ga wata fa'ida ban taɓa ganin annabi ya cika azumin wani wata cikakke ba ya yi wata guda yana azumi cip cip bai huta ba sai ramadan kaga wannan yake nuna mana waɗanda suke yin azumi na nafila kullum kullum kullum azumi ba sa huta to su kuma sun saba sunna da manzo Allah ce la sama man sama abada wala sama man sama dahara wanda ya dauki zamanin sa kulli yana azumi ko kuma har abada ya ce shi azumi zai tayi bare shi ba to ya saba Allah bai yi azumi ba kuma ala yi akwai wata kakata da na sani ni dai tun da muka tashi mu taɓa tana cin abinci da rana ba shekaru aru ta haifi iyayenmu kuma Allah ya bata nisan kwana sai da kai shekara wajen ɗari da ashirin da wani kuma bakinta bai kare ba muryar ta rangadau sai dai aka ɗauke mata ido kuma aka ɗauke mata ƙafa ba ta gani ba ta iya tafiya amma fa tana kan gadonta kwana take kuma tana zikiri kwana take a zaune in ka ganta a kwance to wallahi sai dai ba lafiya kuma azumi alkawari ne kullum kullum an ce ta bari ta ce ba za ta iya ba ta saba suka ce mama ki bari ba ki rinka huta ta ce in ta huta ma ba ta iya cin abincin rana dole aka hakura aka bata ranar da ta mutu tana azumi ta mutu kai wannan ta bani mamaki amma irin mutanen daɗin nan ne wanda gaba ɗaya ma duniya ma ba ta gane su ko yanzu nan mun je mun tara kayan daɗi a store ka fita ka dan ga wani abun makula sa ai ba hakura za ka yi ba wa ma ra'aytu fi shahrin akthara minhu siyaman fi sha'ban ban taba ganin watan da annabi yake yawaita yin azumin nafila ba irin azumin watan sha'ban kun ga wani sirri ko ana so a yawaita azumin nafila a wani wata sha'ban wannan hadisin buhari da muslim suka rawaito shi muttafaqun alaihi to wai me hikimar yawaita yin azumi watan sha'ban daga sha'ban sai wani wata sai ramadan to wai dan jiki ya saba training ne is an exercise kamar tun daga sha'ban din kai ta azumi kai ta azumi so gangan jikin ya goge idan ka zo ramadan ba zai zama wahala ba shi yasa ku lura da wani sirri mala duk mutumin da ya saba yana yin azumi na nafilfili to wallahi malam ramadan ji yake kamar wani atisaye kawai yake to ya saba dama yana yi kuma ba za ka taba jin wai ya zo yana ba kukan wai azumi yana mai wahala ba to daman shi a tsawon shekarar ma kullum yana azumi illa kwanakin da yake hutawa kawai so wannan hadisi yana nuna mana ana so a yawaita yin azumin a watan sha'aban kuma a wannan wata na sha'aban din ne aka ce na Aisha ma tana barin ramuwarta dan falala wannan hadisin sai ta hada da nafila da na ramuwarta duk ta yi a wannan wata dan ta dace to sai ka duba ka gani ka saita a lokacin yanzu Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam an samu kuma yana yin salas ayyam min kulli shahr fi kulli shahr kuma na'am to azumin da ake azumin tsofaffi dan uwa yana tunatar da mu azumin da ake azumin tsofaffi rajab su kwashe shi gaba daya sha'ban a share shi gaba ɗaya a juna da ramadan azumin wata uku wannan azumin tsofaffin babu wani azumi a shari'ar musulunci wai na tsofaffi babu shi asali kam tsoho ma an ɗauke masa azumi ne da nassin qur'ani Allah ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin
wanda suke saboda tsufa sun gajiya Allah ya ce su rinka ciyarwa kasi azumi kuma yanzu wannan hujja ce a gaban ku ai nana Aisha ta ce ban taba ganin annabi ya cika wani azumi eh? wata ya cika yana yin azumi in ba Ramadan ba kaga wannan ya nuna kenan baya yin wannan na tsofaffin na Rajab da na Sha'ban baya yi to abinda annabi baya yi dan me yasa za a ce mutane sai sun yi kuma annabi ya bar duniya yana shekara 63 in tsufan ne ya shi ma ya kai so wannan babu nasi a kai al'ada ce kurum ake azabtar da tsofaffinmu suna yi muna ba ta Allah ba su lada in ya ga dama amma dai ba a ba wani azumin da ake yi wata guda in dai ba na ramuwa ba sai dai na ramadan kuma yanzu in dai da tausayi ma tsoho kam ina ci cewa kai huta to yanzu an ce tsoho sai ya jira azumi uku wata uku wallahi haka za ga suna ta yi ana ta yi ana ta yi ana ta yi wai azumin tsofaffi babu shi jama'a in ka san tsohuwarka tana yi ko wata kakarka tana yi kamar za ka je ka ja mata kunne yau ka ce ta bi sunnar annabi kun san fa Allah yana ba da lada ne abinda akan abin da ya ce ayi ko abin da annabin sai ya ce ayi in dai Allah bai ce ayi ba in kuma manzo Allah bai ce ayi ba ko an yi fa aikin banza ne gashi nan kai ma yanzu misali wani kawai je samu filin ka je kama maka gini baka ce ka je ka je je ba ya je maka gini kurum ka zo ka duba ka ga gini kuma sai ce sai ka biya shi a in ka gada wawa zai zaka ce sai ya biya ka kamar ya sai ya biya ka wace zai tona ma ƙasa ka kai ƙararsa so ya kamata ku nasi ku huta wannan magana ce mai kyau wani zamu yi istinbadi dangane da wannan shi ma duka bai inganta ba wani a ware wani wani su sha'aban a abin nan kun gane ko yawwa to Allah ya mana mai kyau
sai kuma falalar azumi kwana uku a kowane wata an abi zarar radiyallahu ta'ala anu qala amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nasuma min ash-shahri thalathata ayyamin abu zar al-ghifari jundubu bin junada sunansa yace annabi ya umarce mu mu rinka yin azumi kowane wata mu kwana uku wannan na masu raunin imani da sauki-sauki kenan wanda bai zai iya ba din lalacewa alal akalli a kowane wata ka azumci kwana uku ko ka haɗe su ko ka yi a ɗaya a farko ka huta ka yi a abin nan biyan da ka yi yayi salasa ashara to shi kenan gama wannan na ayyamul bayt din kenan yake so ya bayani salasa asharata wa arba'a asharata wa khamsa asharata sha uku sha hudu sha biyar fararen kwanaki kenan ranar farin wata hasken wata rawahun nasa'iyu wa tirmiziyu wa sahahu ibn hibban nasa'i da tirmizi da ibn hibban suka rawaito shi kuma yace sahihi ne wala hadisin ma hasan ne malamai sun inganta shi hadisin ya zo ta hanyoyi da dama daga riwayar abu huraira ina fata ana fahimta manzo Allah wata riwaya yake cewa duk wanda yake ko azumi mutum yake ta yi ok idan mutum zai azumi to lalle ya kokari ya azumci waɗannan ayyamul bid a riwayar imam ahmad da imam nasa'i da ibnu hibban a riwayar imam nasa'i ya ce fa in kunta sa'iman fa sumil bida salata ashara arba ashara wa khamsa ashara duka a haka annabi ya faɗa riwaya da dama a wata riwayar daga qatada ibn milhan yace kana rasulullahi sallallahu ya amuruna an nasuma al-bidha 13 wa 14 wa 15 annabi ya ce mu azumci wadannan fararen kwanaki to su ma dai idan mutum yana yi kamar da ya azumci zamanin sa ne gaba ɗaya duk wata yana yi kaga shikenan sai haɗe har Ramadan kamar za a bashi ladan yayin azumin rayuwarsa gaba ɗaya shi yasa ya ce a riwayar Jabir siyamu salasati ayyami min kulli shahrin siyamu dahari ayyamul bayd azumin zamani ne gabaki daya hadisi ne da isnadi ingantacce akwai riwayoyin da suka zo aka ce mutsalaka ne mana a yi azumi wata a cikin wata a yi kwaya uku kawai ba kayyace sha uku sha hudu sha biyar ba wasu malamai sun faɗi haka wasu kuma suka ce wannan hadisi shi ya yi bayani dalla dalla na yin kwana uku din kamar yadda an samu wata riwaya da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusumu iddata thalathati ayyamin min kulli shahr annabi yana yin azumin kwana uku a kowane wata kaga anan ba a ce na sha uku sha hudu sha biyar ba yasa su malamai suka bada fatawar a iya yin haka din to wannan kenan to dangane da mata kuma masu yin azumi na nafila bai halatta mace ta yi azumi ba sai da izinin mijinta a ba wa miji hakkinsa shi ya fi alheri akan a yi azumi wannan hadisin na mata kenan amma shi mijin kuma ba a ce da zai yi ba sai ta iya nemi izininta kenan abin da nake son ce da ku duk matar aure in za ta yi azumi sai ta nemi izinin mai gidanta mai gida zan yi azumi ce to bismillah aje a yi in ya ga dama kuma bata gaya masa ba ta je ta yi in ya ga bai zai iya abin nan ba ya je kare azumi bai saba wa Allah ba ta ce saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah yana cewa la yahillu lil mar'ati bai halatta ga mace ba an ta suma wa zawjuha shahidun ta yi azumi alhalin mijinta yana nan illa bi iznihi sai da izininsa illa bi izni sai da me sai an nemi izini wani hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi da abu dawuda riwayar abu dawuda an samu karin gairar ramadan banda ramadan a ramadan kan ba sai ta nemi izinin shi ba amma azumi na alhamis litinin ko na sauran salloli bai halatta mace ne matar aure fa amma ta yi azumi ba tare da izinin mai gidanta ba kuma ala an ce wa zaujuha shahidu yana gari in baya nan kaga yayi tafiya ba ta da matsala kawai ta yi azuminta kaga wannan yana nuna mana cewa cika hakkin miji shi ake gabatarwa akan azumin nafila to sai kuma haramcin yin azumi ranar sallar idi duk ranar da aka ce jama'a an je idi majoratin mutane an je idi sarki ya ce a je idi an buga bindiga ko an hura ƙaho ko ma me aka yi ne an ce an ga wata yan baba ta gani ba su da hujjar yin azumi ranar sallah kawai mutum ya karya azumin ba a azumi ranar sallah bari ku ji وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين daga abi sayyid khudri Allah kara masa ya dace manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam fa ya hana yin azumin kwana guda biyu yawmul fitri ranar karamar sallah wa yawmin nahari da ranar babbar sallah annabi ya ce haram ne kar ai azumi duk wanda yana azumi ranar karamar sallah ya saba wa Allah ko da ku ce shi wai lissafin sa wai bai cika ba to ai annabi ya ce kar ai azumi ranar sallah ko ba yanda za a ce sallar waɗannan mutanen da suke sallah duk akan bata ne kai ne kake kan daidai da kai da 'yan ƙungiyarka a'a ku yi nesa da yin azumi ranar da ake sallah ku yi nesa da yin azumi ranar da ake idi wallahi mala an samu mutane wani limami ne ma yana da aƙidar shi azumi sai ya gani kuma shi ne limamin idi a garin su kasan me yake hewa wankansa da azumi a bakinsa kawai ya zo yana yana ayyuhan nasu da ya sandansa ayyuhan nasu ibadallah ittaqullah ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ashe da azumin sa kawai zo ya buga musu sallar idi ya tafiyarsa in ya koma gida ya je shiga ɗakin sai ta baccin sa abinsa sai magariba ta yi sha ruwa kuma liman ne su kuma waɗancan ya je ya ta musu magana akan falalar ranar idi falalar a ci abinci falalar a yi sadaka falalar a yi ziyara falalar amma da azumi a bakinsa a san akwai wata rudewa ta musamman da sake samun mutanenmu akan harkar azumin nan mutum gaba ɗaya bai rude abin da aka ce maka nasi in an ce ma an gari kurin dauki ko ƙarya ake aka ce an gari kai ka dauka kai baka da libiya wajen Allah azumin ka yi ma duk wanda ya ce sai ya ga wata da idan sa ba da hujja idan ko sai ya gani da idan shi to makafin shi kuma Allah ba shi hakuri ko da mai raunin ido wanda ba iya gani yanzu li wani littafin sa baya iya sai ya sa tocila ya duba ko ni ina ma ba sun samu wani babban gulob a nan gurin ba to watan ba kowa yake iya ganin shi ba yanzu akwai wani za a duba ce gashi a fili da na ban gaishe ba ta daidai na yake haka yana duba amma ba zai gani ba to wanda sai a ce dole sai ya gani babu hujja cewa sai ka gani so da Allah ya kamata yan uwa mu aiki da ilimi mu aiki da karatu haramun ne kun ji yin azumi ranar me ranar idi wannan shine ra'ayin jumhurin malamai yawwa to idan wani yayi bakance fa ya ce ya ubangiji ni ko na yi alkawari sai na yi azumi ranar sallah wai irin wai shi wai ya wai tsabar takawa ranar sallah ana hada hadan cin abinci shi azumi ma zai yi to la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah ba a cika bakancin da aka yi wato da sabon Allah a ciki akwai kuma wasu kwanakin da aka hana yin azumi a cikin sune ayyamut tashriki kwanakin kwanakin yanyane ake cewa kwanakin me yanyane me yanyane kwanakin shanya nama ranar nawa ga wata kenan sha ɗaya sha biyu sha uku a zulhajji ko ba ranar sallah ne goma ga wata ba to ga waɗanda suka je aikin hajji aka je umra ko masu yin yanka a da nama yayyanka shi ake sai a shanya shi kamar yadda ake kilishi a da haka suke yi sai a buɗe nama a cire ƙashi sai a baje shi akan dutse sha rana daɗi ne da shi in ya bushe wasu ma haka suke gyara shi ma ba sai an dafa shi ba in ya sha zafin rana in ku aka maka miyar kuka da shi aka zuba maka wannan nama to ba magana na ƙware da wuce to wannan kwanakin saboda shanya nama da ake yi a rana shi ne aka ɗauki aran shanya namar aka ce ayyamu tashariki me tasharik ɗin zuwa a tari rana a sa mata nama don ta busar da shi ranar sha ɗaya ana shanyawa aji sha ɗaya sha biyu sha uku naman da ka shanya shi ya bushe zai iya shekara biyu uku aji ba ya kasa shi a firij ba kuma ka gwada ko gobe ka je ka siyo naman ka na ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ka baje shi ya sha rana ya bushe karkaf na'am kaji Allah ya ji maganar nama zai yi maganar nama ina jin ka daɗe baka ci nama ba watakila to za ga ya daɗe kuma yana da wani daɗi na musamman to waɗannan kwanakin annabi ya ce ayyamu akalil wa shurbin wa zikirillah kwanaki ne na cin abinci kwanaki ne na me na sha a ci a sha a more a wataya a yi zikiri yawwa ka san dan adam in ya ci ya sha bai yi zikiri ba to za a bi shaidan kuma yawwa a ci a sha a more amma a ambaci Allah dan kada a ci a sha a more kuma a bi mata yawwa to kaga da Allah dubu adalcin shari'a a ƙaramar sallah aka ce kana gamawa ka yi siti shawwal ko amma a babbar sallah aka ce haramun ne ma ka yi azumi ranar sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha hudu sha uku ga wata saboda tsabar tausaya ma dan a babbar sallah ana hidima ana buge nama sosai to a ci a sha a more Allah ya halatta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce an hana yin azumi a waɗannan kwanakin وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه نبيشة الهذلي الله قال مسجد دايكي تشوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريك kwanakin yayyane ayyamu aklin wa shurb kwanaki ne na ci da sha wa zikirin lahi azza wa jalla da ambatan Allah mai girma dabwaya a ci a sha ambaci Allah wannan hadisin sahihi ne imamu muslim ne ya ruwaito shi a cikin sahihinsa yana nuna mana haramcin ko rashin halaccin a yi wannan azumi a waɗannan kwanakin to amma malamai sun yi saɓani a nan gurin yana da kyau mu san shi wasu sun ce to wannan hani fa gaskiya ba da wani ƙarfi can sosai hanin yin azumin nan kun gane hanawa da aka yi aka ce kar a yi azumi kwanaki kwanakin da muka ambata ba hani ne mai ƙarfi ba wasu suka ce kuma a'a hani ne mai ƙwari annahayu littaharimi mutlaqan shine ra'ayin imamu shafi'i Allah ya masa rahama hatta mai azumin mutamattu'i kun san me yin hajji ta matu'i wanda bai samu daman hadaya ba yana yin azumi ko talatata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum zai yi kwana uku a cikin kwanakin hajji bakwai kuma idan ya dawo malamai suka ce hashi ba zai azumin nan ba sai ya bari sai ya dawo yana makka duk yana cikin fil hajji din ina fata ana fahimta yawwa hadisin kuma ya nuna ayyamu tashrik ba a yi ba a azumtar su haka mai kirani ma duka da wanda aka tsare shi aka hana shi zuwa aikin hajji shi ma bai zai ba amma wasu malaman sun ce mai azumin tamattu'i tunda yana da uzuri an ce fil hajji kuma kwanakin hajji ne su ma to zai iya yi an gane ko haka wasu malamai suka faɗa Allah ya musu rahama to sai wannan hadisi na ƙarshe da zamu tsaya a kansa insha Allah shine yake nuna mana halaccin yin azumin kwanaki uku din da aka hana din nan cewa hanin bai da ƙwari sosai dan ga wani hadisi nan ya dan halatta wa na Aisha ta wabni Umar da na Aisha da Ibn Umar suka ce Abdullahi kenan qala لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدايا manzo Allah bai yi rahusa kun ga rahusa da an hana kenan bai yi rahusa a yi azumi a cikin kwanakin nan guda uku da muka faɗa ba kwanakin yayyane sai ga mutumin da bai samu hadaya ba to kaga wanda bai samu hadaya ba kenan an bashi dama a'a haram ne amma shi an bashi dama to shi yasa suka ce hannun bai da ƙwari sosai saboda ga wani dan dama da aka bar rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya ruwaito wannan hadisin kuma hadisi ne sahihi tabbatacce ko ba ka ba to muna fatan Allah ya sanya mana albarka ya mana afuwa ya datar da mu ya sa aljanna ce mu komar mu wanda sa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh